الكريم باب الوضوء باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة من نيش an yi shi ko mun yi shi ba sai ya yi tashi to babi kenan alwala ranar juma'a fil wudu'i haddathana abu musa muhammad ibn al-musanna wannan mun dawo kan littafin wato karatun sahihu tirmidhi a cikin kitabul juma'a a babi na biyar babu ma ja'a fil wudu'i yawmal jumu'ati نعم حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا سعيد بن سفيان الجهدري حدثنا شوبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم من توضع يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل kuma yakin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya alwala ranar juma'a za ya masa sakayya da alwalarsa kuma wani imar kuma madalla alwala wanda ko yi wanka gaskiya wanka dai ya ya fi fargusul afdal kaga wannan dalilai su suke tattara su nuna maka cewar wankan ba wajibi bane duk da karfin wancan nasosin da ka ji akan wankan amma dai ba wajibi bane
وفي الباب عن أبي هريرة وعنس وعائشة قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن وقد روى بعض أصحاب قتادة هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ka gani an rojo shi mutum an rojo shi kuma mursali wannan hadisi قتادة nan daga Hassan Basri kenan ɗaya daga Hassan Basir ba ƙwarai ko da gaske to kata da ai ba za ka ce an san Basir ba ko نعم حسن والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبع- ومن بعدهم Eh, wannan haka aiki yake a wurin sahabba- malamai daga sahabbai da wanda ke bayan su إشار الغسل يوم Ana الجمعة fifita wanka a ran juma'a ورأوا أن يجزئ الوضوء amma من tare الغسل da يوم haka suna الجمعة ganin alwala ta isar ga barin wankan ranar juma'a قال الشافعي imamu shafi ya ce ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل yawan جمعة juma'a أنه على الاختيار لا على yana الوجوب daga abin da yake nuni kan cewar horon da ma'aiki na yin wanka ran juma'a wato bisa zaɓi ne ba wai bisa wajibci ba ne hadisu umara نعم حيث قال لعثمان yawa والوضوء أيضاً.
umaru da ya ce da sayyidina usmanu walwudu aidan kuma alwala ma kai وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة ko ma'aiki ya horo da wanka ran juma'a فلو علم أن أمره على الوجوب لا على الاختيار lam ya turo لم يترك عمر عثمان حتى يرده to a gani da da shi umarun da shi usmanun da sun san cewar wankan juma'a manzo Allah ya da shi ai ba zai kyale usmanu ya zauna ba mayar da shi gida zai yi ويقول له ya ce da shi ارجع فاغتسل kuma kai wanka ولما خفي wala على ma عثمان ba zargi, wala ma ولما خفي على عثمان ذلك مع ba علمه gani kuma shi kan zai na usmanun ma ai ba zai wuce zobe wankan ba dan wannan ba zai wa a ce ya buya gare shi cewa wankan juma'a wajibi bane tare da cewa yana daga cikin malamai na sahabbai نعم ولكن دل في هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل sai من dai a غير wannan وجوب hadisi kuma kaga na samar tubin jundabin ya yi mana nuni da cewa akwai falala ne yawa a cikin wankan juma'a kan alwala amma ba يجب على المرء في ذلك ba wai wajibi bane da ya wajaba kan mutum a cikin wannan kogon kalli حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية أن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man tawadda'a من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ثلاثة عالم ayyamin أيام wa man masala sa wa qad laga نعم kuma yake Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda biye alwala ya kyautata alwala sannan ya taho juma'a kaga wannan duk iya alwalar aka faɗa kawai ko ashe kaga babun alwala kenan ran juma'a fadana ya matso kusa bai je ya samu wata itaciya inda zai ji daɗin zama can gefe ba a'a ya shiga masallaci ya je kusa da liman iya inda zai iya zuwa ba cewa aka yi ta tsallake mutane ba dan ya tsallake shi ma kuma ya rusa fannin juma'a tasa ya je kusa na yawwa ka yawwa ka gani mhm ko wala yuzi ba Eh, summa domin wajen ya nemi ta'azza shi ne bicutun bake summa a tal juma'ata ya zo juma'a ya taho juma'a fadana ya matso wasta ma ya yi sauraro wa'ansa ta yi kawai to gufiyar lahu ma bai lahu wa bai juma'ati an gafarta mu tsakanin wannan juma'a da wacin juma'a wajen ya dace salatu ta ayyami har da ɗorin ma kwana uku za a ya ce masa zunuban kwana goma kenan ومن ba مثل mu ko maslaha sa mutum ya to fala juma'a fala wannan fakar laga kuma idan mutum ya lagau to kuma babu babu falalar juma'a sai dai ya sauke faralin juma'a amma babu falalar juma'a to maslaha sa ko da mutum haka dan zama haka yana dan gogoje zuri ana hudubar ana hudubar ya kama gogoje wurin da zai ke tayi sallah maslaha sa kenan inda zai abin nan haka ya kama gogoje fakar laga shi ma kazani dan abin da zaka ji da yawa kai lagau ko ya yake sai rusa falalar juma'a wa an kunta sa'ilan labin da fawaida ta ya kai ce wannan yayi rangwame ya fi salati ana cikin sallah ko yawa idan ana cikin sallah ya zama ka bukatu ka sulmiyo za ka yi sujada sai ga shi kuma wurin da tsakon da za su to shi kenan an yi zama dole to ɗaya kawai haka shi kenan yawa
قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح wani hadisi ne kyakkyawa ingantacce wanda ya ba da fallon kwana goma kenan باب ما جاء في التبشير إلى الجمعة babin abin da jikin sammakon tafiya juma'a حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري مم.
حدثنا معن حدثنا مالك عن سمي عن صالح عن أبي yin kuma ko sumayyin عن سمي ya fi dai عن أبي صالح Mhm.
عن أبي هريرة annar صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة wanda ya wanka ran juma'a irin wankan janaba ثم راح sannan ya maraita ya tafi masallaci فكأنما قرب بدنة shike nonon kaman karraba badanatin yayi- yayi- yayi- ya yanka wato katuwar taguwa kenan da ya sa- da ya sadaka da ita نعم ومن راح في الساعة wanda الثانية kuma ya maraita a sa'a ta biyu فكأنما قرب بقرة kamar ya yi ibada ne da yanka saniya ومن راح في الساعة wanda ya tafi a sa'a ta الثالثة uku فكأنما قرب kamar ya yi كبشا ibada ne da yanka أقرانا.
rago wanda yake mai kaho ومن راح في الساعة wanda الرابعة ya tafi a sa'a ta hudu فكأنما قرب wannan دجاجة ibada ne da dajjajatan shine a wato kaza ومن راح في الساعة الخامسة wanda ya tafi a sa'a ta biyar فكأنما قرب بيضة kamar ya sadaka da kwai ne فإذا حضر الإمام raja idan liman ya فإذا fito خرج الإمام حضرت الملائكة to يستمعون shikenan kuma الذكر su malaku sai su halarto suna ji- su saurari kuma hudubar da zai yi din shine zikirin قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وسمرة yawa قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح Juma Abdullahi bin Amr bin Al-Asi da Samrat bin Jindabin duk sun ruwato irin wannan yace amma shi Abu Isa Tirmidhi ya zaba hadisin Abu Hurairah domin hadisin ne hasanun sahihun ya inganta shi kuma wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke m- m- masu iskali ga su kansu malamai ba su da tartibi ya fassara kwaya ɗaya wadda take kaɗe a wadda za a ce yanke ga abin da shari'u yake nufi da za a farko ko za a ta biyu ko za a ta uku mutane kowa yana da fahimtarsa daban-daban a cikin wannan sa'o'in menene sa'a ta farko menene sa'a ta biyu menene sa'a ta uku menene sa'a ta hudu to shi yasa kawai sai a kawo shi a a cikin tabkiri din jumu'ati ko ma mai cice sa'a ta farko kai dai kai sammakon fita kawai ka yi sammako iyakai yadda za ka iya yi ka fita mu cice sa'a farkon ka dace da ita wasu kamar abin da abdullahi bin mas'udin yake abin nan za su ga cewa shi abin da ya fahimta kamar wanda ya fara zuwa masallacin shine ya zo a sa'a farko wanda ya zo na biyu shine ya zo a sa'a ta biyu wanda ya zo na uku ba haka ba na ce Na'am, haka hadisin nan ne.
nasa ya zo ya tayar da mutum uku a masallaci ya zama shine na hudu ya ce to rabiu arba'ati ne na hudun hudu ina laifi yanka kaza sadaka da kaza kaga wato sa'a farko an yi na badanatu an yi na bakaratu an yi na kaushin a karana ko kuma wike na shi kuma zo na hudu shi ne abu ne kuma yawan wani da jaja kenan kamar yana nuna cewar wato eh, sa'ar shi ne su mutanen to Allahu alamu amma da yawa kuma dai suna kuma ganin sabanin hakan nan din suna kaddara sa'o'in da yadda za- za- za a karkasa su haka nan a cikin abin nan din da a cikin yinin sai suka raba yinin kamar misali iya gwargwadon yadda aka karkasa sadakokin har zuwa lokacin zawali inda lokacin da juma'a za ta shiga lokacin da za a ce a fara hudu ba suka karkasa yinin daga alhujar har zuwa wannan lokacin suka kasa shi gida hudu duk wanda ya zo a kashin farko to ya zo a sa'atul ula ko ku nawa ne haka ta biyu haka ta biyu haka ta hudu Allahu a'lam a dai sallakon juma'a kawai gwargwadon iko Mhm. Ma wanda ya- daga zawal a haba zawal ai lokacin kuma abin nan ɗin kenan tamkiri aka ce tamkiri yin samu ko bukurata
babu ma ja fi tarkil jama'ati min gairin uzrin saboda kai sai daga zawal ɗin zaka samu zuwa shigar da ai ba kai aka yi ba abin nan ɗin ba to babu ma ja fi tarkil jama'ati min gairin uzrin babin wato abin da ya zo fi tarkin juma'a cikin barin juma'a ba tare da uzuri ba حدثنا علي بن حشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعدي عن الدمرية Mhm.
وكان له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو yawa ya ce sahabi ne muhammadu bin amr ne ya ce abul jadi damri din nan sahabi ne kala shi Ah.
abul jadi ya ce kala رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على ya ce قلبه wanda bi ya bar juma'a marra uku dan saboda wulakantar da juma'a ba ta da muhimmanci a gurinsa ne ta hawa nan bi hadan to Allah zai yi miki kan zuciyarsa Allah ke shi وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة eh wa- wato wa- irin wannan hadisi ya zo a- wato daga ibnu umar da ibnu abbas da samura قال أبو عيسى حديث أبي الجعد حس- حديث حسن yawa قال وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الدمري فلم يعرف اسمه.
والذي علم علمه yau gashi an tambayi imam al-bukhari wani fanni na na hadisi bai san shi ba Eh, na tambayi sunan abin jadi nan gashi sahabi ne amma bai san shi ba Eh, وقال لا wannan kuma sai da ya tambayi a ɗaukaka ƙara sai wurin su muhammadu bin ishaqa al-matsalabi نعم in ya ba- in ya tashi faɗin ina jin sai ya gaya ma haka kansa na goma in ce ai wane kenan dan wane dan wane dan wane dan wane shi lamarin sa fatahi ne a cikin lamarin sira yana da wuya ka samu irin Muhammad bin Ishaq al-Madinabi shi suke ce masa sahibul magazi wanda zai iya baka sira manzo Allah ta rana rana daga miladin ma'aiki zuwa wafatin sa sai dan yi haka to ka gani وقال لا أعرف له أن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث yace ban ma san wani hadisi daga abul ja'ad da nan ya yi wata ruwaya daga manzo Allah ba in ban da wannan ruwaya man tarakan juma'a ta dinna شيء in ji imam al-bukhari قال أبو يسا ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن to عمرو har yau kuma a duk cikin masu ruwayar hadisi a dabaka ta ta biyu din nan ba mu samu hadisin ba sai daga muhammad bin amr shi kenan duk cikin su almajiran ubayd ibn sufyan to an samu garaba a nan muhammad bin amr shi kadai ya ruwaice shi
باب ما جاء in ji tuni za mu ga lokaci alhamdulillah
وأغلق لسائر المراسل